أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفخه بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أفضل الأنبياء وإمام المرسلين سيدنا ونبينا وحبيبنا وأسوتنا وقدوتنا ومعلمنا وقائد ركبنا محمد وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجه واحتدى بسنته وجاهد جهاده وزاد عن حرماته إلى يوم الدين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته شرند أتغد وتن ربيع الأول في جرم مأيك صلى الله عليه وسلم لا تدريه الثلاثين لا شدة الله سبحانه وتعالى شن قدر وسع يا هذا مدو من شيء بدأ درس من اللسان من الوقت أسئلة قادت شباب الشيعة إلى الحق نا الشيخ سليمان بن صالح القراشي حفظه الله تعالى جنب من كارمات مسألة تأويل سبعين دا بطل ما ليش قال الله تعالى وكان الله عز وجل ألا مهو إذا توقع على شيوا اتبعوا ما أنزل إليكم من ربكم ولا تتبعوا من دونه أولياء قليلا ما تذكروا اتبعوا ما أنزل إليكم من ربكم الله تعالى شكوا بأبن دعك صوكرهم لذا أبنجدهم ما أنزل إليكم من ربكم على القرآن ده سنة مرزان الله صلى الله عليه وسلم شيني ما أنزل إلينا من ربنا القرآن da kuma sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wannan abubuwan guda biyu su ne abubuwan da Allah subhanahu wata'ala ya saukar mana kuma ya ce mu bi su a wasu wuraren Allah ta'ala sai ya ce wa aqiqu Allah wa aqiqu rasula a wani wurin ya ce ya ayyuhal ladina amanu aqiqu Allah wa aqiqu rasula ونور يسوع من يطع الله والرسول فاولئك مع الذين انعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن اولئك رفيقا. wannan shi ne abin da Allah subhanahu wa ta'ala ya saukar mana ya ce wa la tattabi'u min dunihi awliya kakku bi abin da ba shi ba kuma kuna kasta a matsayin awliya majibinta al'amuran duk abin da ya saba ma alkur'ani ya saba ma sunnar ma'aiki sallallahu alaihi wa sallam to min dunihi ne Allah ta'ala kuma ya yi umarni da cewa ka'aji ya yi hani game da bin irin wannan abubuwa to daga duk abin da sunna ba ta goyi bayansa ba alkur'ani mai girma bai goyi bayansa ba to wannan min duni ma anzalallahu ce wannan koma bayan abin da Allah ya saukar ce ne saboda me ya saba ma Allah ta'ala a cikin alƙur'anin sa ya saba ma sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam saba ma alƙur'ani saba ma Allah saba ma sunnar manzon Allah kuma saba ma manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam ne saba musu duka yana iya fitar da mutum zuwa ga daga musulunci ya mai da shi wajen musulunci wato kafirci ce to Allah ya ba mu wannan umarni wannan matsalar ta ɗari da saba'in da bakwai gabaki ɗayan tamala ya ci wata ne a cikin littafin alfisal alfisal bain al-milal wal ahwa'i wal nihal na al-imam ibn hazm al-zahir gabaki ne harfan bi harfin ya dauko ya yi daidai to sai malai ce fa hada nassun fi ibtal ittiba'i ahadin دون رسول الله wannan nassi ne kai tsaye da ke bata biyayya ga dukkan wani abu ko wani wanda ba manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam wannan nassin na wannan aya ya bata dukkan wata biyayya da za a ma wani annabi sallallahu alaihi wa sallam duk abin da ya saba ma manzon Allah sallallahu alaihi wasallam bin sa to ba ta can abin wa innamal hajatu ila fardhi al-imamati kawai bukatar da ake da ita ta nada shugaba a cikin musulunci in an ce shugaba a musulunci musulunci ya ce a masa biyayya to amma wace irin biyayya za a masa shi shugaban nan yana da damar da zai zo ya kakalo ya kirkiro wasu abubuwa waɗanda sabanin abin da Allah ta'ala ya tabbatar da su ne a cikin alƙur'ani ko sabanin abin da manzo Allah sama ya tabbatar a sunnarsa a sharadin yi ma kowane shugaba da'a buƙatar shugaba da ake da ita a musulunci ita ce buƙata ta لينفذ الإمام عقود الله تعالى الواردة إلينا على من عبد فقط وعلى من عبد فقط kawai bukatar da ake da ita ta shugaba a musulunci ba bukata ba ce sai zai kirkiro mu mutane sabon hukunci ko ya kawo musu abin da baya cin alqur'ani ko ya kawo musu abin da baya cin sunnar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam a bukatar da ake da ita ga shugaba a musulunci لينفذ الإمام شهود الله تعالى domin shi wannan imamu ko shugaban nan ya zo ya zartar ya aiwatar da alƙawurran Allah alwaridata ilaina waɗanda suka gangaro zuwa gare mu shi ne yake shugaba duk shugaban da za a naɗa tun daga khalifan farko sayyiduna abubakar radiyallahu ta'ala anhu har shugaban da za a yi na ƙarshe Allahu a'lamu bihi a cikin al'umma to aikinsa shi ne ya zo ya zartar da abubuwan da Allah subhanahu wa ta'ala ya yi umarni a cikin alkur'ani da abin da ya tabbata a cikin sunnar manzo Allah sallallahu alaihi amma ba aikin shugaba bane ya zo ya kakalo ya kirkiro wasu abubuwa shi yasa in an fahimci wannan ashe shugabanci a musulunci shugaba a musulunci ba shugaba bane da za a nada shi a ce yana jiran wahayi daga Allah yasa kaga hatta alƙalanci alƙalanci wani yanki na shugabanci sai ya zama alƙalanci da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya rika yi a matsayinsa na alƙali sai ya zama ba abu bane da ake buƙatar dole sai an yi wahayi a ana buƙatar abin da ya tabbata a cikin nassi sai mutum ya ɗauka ya aiwatar da shi a aikace da an ce alƙalanci ce da wahayi ko Allah ya rika nuna wa manzo Allah ya sama cewa wane ke da gaskiya wane ne bai da gaskiya a yi masa wahayi idan aka yi rigima tsakanin mutum biyu sai a ce manzo Allah ya sama yana jiran Allah ya mashi wahayi ya ce wane ne ke da gaskiya wane ne bai da gaskiya to da alƙalanci ba zai yi bayan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam amma sai Allah ya bar shi abinda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam zai yi shine ya ji ta wancan ya ji ta wancan law yuqan nasu bi da'awahum ladda'a rijalun amwal qaumin wa dima'ahum lakin al-bayyinatu 'ala al-mudda'i wal yaminu 'ala man anka manzon Allah sallallahu alaihi yace da a ce ana ba mutane ƙara akan a ba su gaskiya akan duk ƙarar da suka kawo kawai wane yana zuwa sai ya ce ai wane ya mare shi jiya shi kenan sai a ce to wannan nan yi haka ne shi ma bar amare shi to da haka ake yi kawai to ladda'a rijalun amwala qaumin wa dima'a da an samu mutane da yawa mazaje da yawa sun rika kirkira ƙarya suna cewa wani ya kashe musu dan uwa ko wani ya ci musu dukiya lakin albayyinatu ala al-mujtahid sai dai duk lokacin da ka kawo ƙara to za a ce ina shaidu na shaidu in ka kawo shaidu shi ce wal yaminu ala man ankar sannan rantsuwa kuma ta tabbata ga wanda yace ba haka bane shi wanda aka kawo ƙara sai ya rantse kaga ba Allah ke nuna ma manzo Allah ta sama cewa wane ke da gaskiya wane ne bai da gaskiya ba a'a albayyina lil muddai ko ala al muddai sannan wal yaminu ala man ankara ka'ida kenan kuma ita ce za ta tabbata har zuwa tashin kiyama to haka shugabanci a musulunci shugabanci a musulunci ba a tsaye da shi akan dukkan shugaban da za a nada sai Allah ya rika mushi wahayi ba a abubuwan da suka tabbata a cikin hadisan manzo Allah ta sama da ayoyin alqur'ani su zai rika daukowa yana hukunci da su shine wannan so daga ka'ida shugabanci a musulunci ba shugaba shugaba ba zai zo ya kawo su sababbin hukunce hukunce bane a hukunce hukuncen da ake da su a cikin alqur'ani da sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam su ne zai dauko ya aiwatar da su wannan ita ce bukatar da ake da ita daga shugaba لا لأن يأتي الناس بما لا يشاءونه في معرفته من الدين ba buƙatar da ita ga shugaba shine ya zo ma mutane da abin da ba za su iya sanin sa ba a cikin addininsu allazi atahum bihi rasulullahi sallallahu alaihi wasallam sabanin abin da manzo Allah ta sama ya zo musu da shi ba shi bane buƙatar da ake da shi game da shugaba buƙatar da ita da ita da ake da ita ga shugaba ya ɗauko abubuwan da annabi sallama ya zo da sunna alƙur'ani da sunna ya aiwatar da su ga mutane amma baya ba a buƙatar ya tsaya ya ce wai sai ya kirkiro mu mutane wasu kunce kunce wanda ba su san su ba ba ma za su iya fahimta su ba a cikin addinin su sabanin abin da manzon sama ya zo da shi aqidar shi'a ita ce dole sharadin imami a wajen su dole imamin ne ya kasance ma'asuri masumi shine wanda baya laifi baya alhaki baya zunubi sannan bayan haka nassi Allah zai yi game da shi Allah ne zai faɗi cewa wani shine shugaba ba mutane bane da kansu za su zo su ce su zaɓa a'a ka'idar su ita ce nassi sai ya tabbatar da shi sai aka ce musu ina nassi sai suka ce shine duk khalifanci zai tsaya ga 'yan gidan sayyidina Ali ne har zuwa ranar tashin alkiyama sayyidina Ali sannan waɗannan a'imman guda goma sha biyu sannan sai wanda suke ce mishi alqa'imu bi amrillah alqa'imu bi amrillah shine mahadi wanda shine imamun su na sha biyu kuma a tunanin su yana nan da rai ko yana nan ya faku tunda aka haife shi ya danyi shekaru shikenan sai ya ɓoye a wani kogo a garin samira a ƙasar iraki ba zai bayyana ba sai ƙarshen duniya idan duniya ta rikici sabo ya yawa zalunci ya yawa sai zo ya da adalci ya kori zalunci ya yada da'a ga Allah ya kori saban Allah to aqida suke amma aqida ahlus sunna wal jama'a shine nan al-imam na hazm yake musu raddi shugaba a musulunci aikinsa shine ya ɗauko littafin Allah da sunnar manzon Allah su kuma ya aiki da su shi kenan so da kaga anan dukkan mutumin da aka san yana da ilimin littafin Allah da ilimin sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sannan ƙarfin ɗabi'unsa sun ya bayyana ga mutane ba a tuhuma shi da wani mummunan aiki ba azzalimi bane shi ba maci amana bane shi ba mahandamin dukiyar mutane bane shi to ya cancanta wanda ya zama shugaban musulunci ya zama shugaban musulmai baya bukatar ya zama masumi domin babu isma bayan manzon Allah sama ya rasu ba wani wanda za ka ɗauko shi ka ce gashi masumi ne bayan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam manzon Allah sama shi kaje Allah ya bashi wannan sifar ta isma bayan sa ba wani ba wani wanda za a ce baya laifi bayan manzon sama ba wani wanda za a ce bai da alhaki kowa na da alhaki kowa na da zunubi har ma manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya tabbatar da cewa dan adam ba zai gushe ba Allah na jarraba shi da wani sa'o alfaina ta ba'da alfaina lokaci bayan lokaci hatta ya muta har ya mutu لأن الله تعالى خلق الإنسان مفتنا domin Allah ta'ala ya halicci dan adam a matsayin mufattanan wanda aka jarraba da laifi nasiyan mai yawan mantuwa walakin idan zukira zakara shi dai idan aka tunatar da shi sai ya tuna aka ba manzo Allah ta sama ba wani wanda za a zo a ce bai da laifi to saboda ka shugabanci a musulunci abinda ake nema ga shugaba shine ya zo ya zartar da abinda Allah ya tabbatar a cikin littafin sa ne girma da abinda manzo Allah ta sama ya tabbatar a cikin sunnarsa mai daraja mai tsarki wa wajadna anna aliyan iz du'iya ila at-tahakum malam yace mun ga sayyidina ali lokacin da aka kira shi ila tahakumi ila alqur'ani ajaba cewa alqur'ani ya zo ya hukunci tsakanin su ya amsa kira wannan malam yana magana akan lokacin rikicin rikicin rikicin Spain rikicin Spain yakin da aka yi ko Spain yakin da aka yi tsakanin Sayyidina Ali radiyallahu ta'ala anhu mutanen kuka suna mara masa baya da Sayyidina Muawiya radiyallahu anhu mutanen Sham suna goya masa baya karshe aka ce to a ɗauko littafin Allah ya hukunci to Sayyidina Ali ya yi da wannan attahaqud din duk da cewa imami ne shi wa akhbara bi anna at-tahakuma ila al-qur'ani haqqun sannan sayyidina ali ya bada labarin cewa mai da hukunci zuwa ga al-qur'ani gaskiya ne duk wanda aka kira shi aka ce qur'ani yazo ya masa hukunci to wajibi ne amsa wannan kira fa in kana aliyun asaba fi dhalika fa huwa qawluna al-imam ibn hazm yace idan sayyidina ali ya daidai akan amsa wannan kiran da da aka kira shi cewa alqur'ani ne hukunci a tsakaninsa da sayyidina muawiya radiyallahu ta'ala anhu a daina yaki fa hada qawluna in ya daidai fa huwa qawluna to dama ai magana muke nan mu ahli sunna abinda suke faɗi kenan cewa at-tahaqqu ila kitabillahi haqqun a maida hukunci zuwa ga littafin Allah shine daidai wannan kaulin ahli sunna ce فإن كان علي وإن كان علي وإن كان أجاب إلى الباطل فهذا غير صفته رضي الله عنه إذا يا أمس كرم يا أمس بناني ما أبن دي بناني تونا باتبا سيدنا علي بجي سيدنا علي بأسنسا رضي الله عنه دا أمسا جيتا القيابة أنسنسا دا أمسا جيتا الخير وشين سيتي ولو كان التحاكم إلى القرآن لا يجوز بحضرة الإمام لقال علي حينئذ كيف تطلبون تحكيم القرآن وأنا الإمام المبلغ عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ولو كان التحاكم إلى القرآن دا أشي ميدا كنشي زواج القرآن لا يجوز بحالة بحضرة الإمام إن أطي إمامي ولقال علي حينئذ وإذا سيدنا علي ياتي كيف تطلبون تحكيم القرآن يا يا ذاك شيء أكيد كل شيء زوا القرآن وأنا الإمام المبلغ عن رسول الله صلى الله عليه وسلم الحاجين إمام اللي يسد ساقود عن النبي صلى الله عليه وسلم أبن ما نيجي شيء منا أم يا فدي أباي شيء shugaba a musulunci bukatarsa bukatar da ake da ita game da shugaba a musulunci ba ita bace ya zo ya kirkiro sababbin hukunce-hukunce hukunce-hukuncen da ba su a alƙur'ani ba su a sunna ba abin da ake bukata ba kenan ba wannan abin da ake bukata ga shugaba shine ya ɗauko hukunce-hukuncen da suke cikin alƙur'ani da sunnan manzon Allah su sama ya aiwata a nan idan aka ce hukunce-hukuncen da suke cikin alƙur'ani da sunna kiyasi ya shiga ciki kiyasi shine sabuwar mas'ala ba hukuncinta a cikin alƙur'ani ba hukuncinta a sunna kai tsaye amma akwai wasu hukunce-hukuncen da suka yi kama da nata to sai a ba ta waɗannan hukunce-hukuncen to kare kiyasi ya shiga ciki ke to aikin shugaba kenan a musulunci amma ba aikinsa bane zai ce an mishi wa'ayi ko ya gani a mafarki shugaba ba wani abin da zai gani a mafarki ya ce zai talma zan kama mutane hukunci kuma ya ce wannan ya zama daidai a to shine yake cewa ga sayyidina ali radiyallahu su aqida shi a ita ce wacce cewa sharadin imami dole ya kasance almuballighu an rasulillah ya zama shine yake isar da sako daga annabi sallama kuma za a ci gaba da masa wahayi ne domin sunan sa ma nasi ne Allah zai faɗa cewa shi imami ne ba wai jama'a bane za su zabe shi to shine sai yake cewa a'a to ya aka yi kuma sayyidina Ali radiyallahu ta'ala anhu lokacin da aka zo yakin Siffin Siffin ana yakin nan ana yaki aka ce to yanzu a koma a cikin alqur'ani alqur'ani wani hukunci sayyidina Ali ya ce at-tahakum ila alqur'ani haqqun tabbas a koma zuwa ga alqur'ani gaskiya ne ya yadda da wannan to shine ma da yake tambaya ke cewa idan da waccan aƙidar ta 'yan shi'a cewa dole idan akwai imami ba a koma zuwa ga alƙur'ani wajen shi ake komawa yana da damar da zai bada wasu kunce-kunce to me yasa sai na ali da a koma zuwa ga alƙur'ani me yasa a lokacin bai ce ma mutane gani ya za a koma zuwa ga alƙur'ani ba ai na wadatar bai ce haka ba to to shine al-Imam Ibn Hazm yake cewa idan yaddar da Sayyidina Ali radiyallahu anhu yayi da cewa al-Qur'ani hukunci gaskiya ne to da dama shine ai magana ahlus sunna idan kuma wannan abu da Sayyidina Ali ba daidai bane ya amsa kira ne na banna to wannan ku ba sifa Sayyidina Ali bace ba a zargin sa da haka mutumin kirki mai neman ya gama da duniya lafiya ya je daga mu da Allah lafiya lau ba zai ma sayyidina Ali radiyallahu ta'ala anhu wannan mummunan zargin ba kenan ashe wannan aikin da sayyidina Ali yayi gaskiya ne sannan kuma wannan aqida ta cewa dole imami ya zama wahayi za a ci gaba da masa ba a da bukatar alqur'ani ko hadisin akwai imami kaga wannan aqida ce ba ila aqida ce ta yan shi'a ba ta da magoya baya a cikin alqur'ani sannan ba ta da magoya baya a cikin sunnar ma'aiki sallallahu alaihi wasallam malam yace fa in qalu id mata rasulullahi sallallahu fala budda min imamin yuballighu ad-din idan in shi'a suka ce in annabi sallallahu ya rasu to fala budda min imamin dole ya zama akwai shugaba imami yuballighu ad-din wanda zai isar da addini wanda zai ci gaba da yada addini to shine sai yace qulna hadha batilun wa da'wa bila burhani idan aka ce haka sai mu ce to wannan kirkirar ƙarya ce da kuma magana wadda ba ta da ba ta da madogara wa qawlu la dalila ala sihhatihi sannan kuma magana ce wadda babu dalilin da ya tabbatar da ingancinta wa innama alladhi yuhtaju yahtaju ilayhi ahadu ahadu al-amri min rasulillahi sallallahu alaihi wasallam bayanuhu wa tablighuhu faqat abinda mutanen ƙasa suke nufi suke nema daga manzon Allah su salama shine bayaninsa da kuma isarwarsa abinda ake bukata shine daga manzon Allah su sama ya rasu to babu kuma wani sabon sabon addini da zai zo babu wani sabon sako da za a samu duk abinda za a yi in dai tabligu dini ne to ya zama kasfi dini la an khariji dini duk abinda za a ce gashi na addini ne to wani ba zai zo ya ce shi ya gani ba sabon abu til a'a dole ce gashi ya samo shi a cikin alkur'ani ko ya ce ya samo shi a cikin sunnan manzalisa wanda sai na da kansa haka ya tabbata tabi'ai wasu tabi'ai suka tambayi sayyidina ali radiyallahu anhu almajiransa ce hal khassakum annabi sallallahu alaihi wasallam ai antum ahlul bayt bi shay'in duna sa'ir ummati shin ku ahlul baiti ɗan gidan manzon Allah su sama shin manzon sun ya keɓe ku da wani abu na daban wanda bai ba sauran al'umma ba sayyidina ali ce ma khassana rasulullahi sallallahu alaihi wasallam shay'in duna sa'iri umma illa fahman yuktihi Allah man yasha'u min ibadi yace manzon Allah su sama bai keɓe mu da wani abu mu ahlul baiti bai ba sauran al'umma ba sai dai Allah ta'ala yana ba da fahimtar sa ga wanda yake so daga cikin bayansa ka ko ba ahlul bait bane zaka iya samu wata fahimta ba laifi bane ka ce kai istinbati a cikin alqur'ani ka ce ga wata aya ka ciro abu kaza ka gano to daga nan istinbatin ka da kai kuma shi ma malamai za su duba daidai ne ko ba daidai bane domin yanzu wani kawai sai je ya kirkiro wani abu sai ce gashi ma a cikin alqur'ani eh kamar yadda mutane suke lokacin da aka yi September 11 September 11 lokacin da aka kai ma America hari a washi a abin nan a New York wannan tagwayen gine-ginen guda biyu sai wasu suka je suka gano wai a cikin alƙur'ani Allah ya yi bayanin wannan abu a cikin suratul tauba amma man assasa bunyanahu على شفا جوف هار فانهار به في نار جهنم wai sunan titin wai job har street wai ga qur'ani ya ce jurfin ha shi kuma layin wai sunansa job har job har street a new york city sannan kuma wai benayen benayen suna da suna da hawa 120 ne ko wai aya aya aya ɗaya ta ita ma ne ne ne wanda mutum na dai lissafi lissafi a wannan isin ba ne ba ne ba yi da ba yi da wani abin da ba yi da magoya baya a cikin alkur'ani to shine sai malai yake cewa abinda ake bukata al'umma take bukata daga manzon Allah su sama shine bayanin sa so daga koda manzon Allah sama zai nan bayanin sa nana hadisan manzon Allah sama suna nan ko manzon Allah su sama ya rasu ba a bukatar wani da za a keɓe shi a ce ci gaba da bayani domin bayanin nan ya riga ya isa iyaka ɗauko bayanin ake buƙatar a yi a aiwatar da shi a cikin al'umma shine sai ce sawa'un fi zalika man kana bi hadratihi wa man ghaba anhu wa man ja'a ba'dahu daidai ne wanda zai yi bayanin nan da ake bukata man kana bi hadratihi shin yana nan annabi sallallahu alaihi wannan bayanin kaga sahabbai ce wa man ghaba anhu ko ko wanda zai nan amma ya ji domin manzon sama ya tabbatar da cewa wasu za su zo su isar da sakonsa ya ce li yuballighi ash-shahidu minkum al-ghaiba kuma ya ce hubba muballighin aw alahu min sami'in so tari wanda za a ji a kai masa bayani cewa manzon sama ya ce sai wanda ya kai mishi bayanin fiqh manzon sama kuma ya ce hubba hamilu fiqh ila man huwa asqafu minhu kai da ka karanci hadisi za ka iya karantar da wani shi kuma ya fi ka fahimta hadisi mun gane wannan so da ka wannan Allah madaukaki yana ba da shi ga wanda ya gada yake so so da ka wanda zai isar da sakon Allah ko sakon manzo Allah ta salma bayanin sa ne zai dauka sawa'un a gaban sa manzo Allah sama ya ya faɗa ko ko baya nan amma ta hanyar isnadi ya tabbata wane ya ji daga wane wane ya ji daga wane sannan wannan nan da zai ce ya ji daga wane aqida ahlus sunna wal jamaa al-islam min ad-din قد خصت الأمة بالإسناد فهو من الدين بلا ترداد إن جاء الإمام السيوطي عشان ألفية قد خصت الأمة بالإسناد مو الأمة من زال سمع أن كيف مدى إسناد حدثنا حدثنا حدثنا هو من الدين بلا ترداد إسنادنا شرع الدين shi sa aka samu magabata suna cewa isnadu min ad-din walau lan isnadu la qala man sha'a ma sha'a isnadin nan da kake gani addini ne wane ya ji daga wane wane ya ji daga wane haddathani wane haddathani wane har zuwa haddathani rasulullahi sallama addini ne walau lil isnad la qala man sha'a ma sha'a ba da din isnadi ba da wanda ya ga dama sai faɗa abin da ya ga dama sai mutum ya shiga ya shiga ya shiga daki ya cika cikin shi da alale ko da wani abinci ko sai fito sai ya ce ya faɗa mishi kaza amma da an zuciya ce tambila na rijalaka na mazajen ka da wajen wakaji shi kuma ya ji daga wane sannan idan ka ce ka ji daga wane akwai wanda da ka ce ka ji daga wane sai ce sai mutumin banza ne to da ka ba a karɓar magana shi shikenan kai ma ka tashi aiki maganar ka ma ta tashi aiki wallahi ba al'umma da ta samu wannan darajar sai al'ummar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shi yasa Allah ya tsara addinin ta dukkan wani wanda yake son ya kirkiro wani abin da ba shi cikin addini sai dai ya gama wahalhalinsa in ka gama wahalar ka gaji ka bai ko zamani ya zo da kai wannan abin da ka kirkiro ko ka kago zamani ya zo an daina yayin sa wallahi in uwa akwai bid'o'i da yawa da ake da su yanzu in ka'aba ba su zamani ya ci ya gama da su ba su yanzu akwai kungiyoyin addini da suka faru tun a ƙarni na biyu bayan hijiran manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wallahi yanzu ba tarihin su sun bata zamani ya riga ya ci ya ja da su so da kaji da kake ganin wata bid'a na tunkuru ko masu kare ta suna kare ka to ka ba ta lokaci ka ba ta lokaci alhaq la yazul wal batil yazul gaskiya ba ta kawwa tana nan kuma kullun da siga ɗaya take zuwa ba ta zuwa da kala kala sannan ba ta neman ado gaskiya malam malam sa'adu zungure ce gaskiya ba ta neman ado ko na daɗin muryar zabaya ƙarya ita ce ƙarya ƙarya ita ita mai launi bakwai ga fari ga baki ga rawaya sannan yanzu ce wai wai ga ya sun bi dubu ɗaya ba ta ya sai dai sai fure ga ga ga rasa sun bi dubu ɗaya rasan ta sun bi dubu ɗaya ma ba za ta yaya ba kaga wannan ita ce ka'ida so daga wanda zai wanda ake buka abinda ake bukata daga manzon sama ko yana da rai ko bai da rai shine bayanu bayanin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam in an ce bayanuhu ya kunshi aikinsa ya kunshi maganarsa sannan kuma ya kunshi me abin da ya ga an ya tabbatar to kare ko manzo Allah ta sama na da rai ko ba shi da rai za a ci gaba da isar da wannan amma ba a buƙatar wani da zai zo ya ce shi gashi yanzu shi imami ne so da ka ji abin da ya abi shi in shi ya abin da suke cewa ke duk wanda aka ce imami ne to duk abin da ya kawo wajibi ne a bi shi in ma ka saba to ka zama ba musulmi ba sadaka shi yasa kakkai mamaki shiga duk shekara irin waɗannan kirkire-kirkiren da ake idan maulida-maulida sun zo suke kirkire-kirkire da abubuwan da suke na ma'atin abin nan bukukuwan zaman makoki na mutuwa ka kalla kakka yi mamaki ka ƙara kakka rage wannan ita ce aƙidar su duk abin da shugaban su zai kawo musu to ba a cewa lima da su da sufaye anan daidai suke ba a tambaye shugaba sufanci man kala da shaikhihi lima lan yuflih duk wanda ya tambayi malamin shi yace Allah ga shi malam ina dalilin kaza to har abada ba shi ba aljanna kun amama shaykhika kal mayti amama al-qatili haka suke faɗi ce ka zama a gaban malamin ka kamar gawa a gaban mai mata wanka gawa a gaban mai mata wanka me za ta iya yi duk inda ka ga dama kana magawa wanka sai ka taba ba za ta iya haɗa ka ba wai haka ake bukatar muhidi ko mabiyi ya zama a gaban shugabansa wannan ba zai yiwu ba ba wanda za a iya abin shi haka kato mai cin abinci an jima cikin shi murke shiga bayi ya je bayan gida shi ne za a ce wai abin shi a rufe ido a rufe ido da inda ya ga dama ya kai wani zumin shi ma idan lafi dolewa yake yi sai dai ku ci kanku a cikin kwata haka ba wani wanda za a bi a musulunci a bi shi ido ba sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya samu wannan latin din ne daga Allah Allah ne ya bashi yace wa in tuti'uhu tahtadu in dai kuka bi manzon sama shari'a za ku sama ba annabi sama ba zai kai ku zuwa ga wani abu ba shari'a ba amma wa ghayrul rasuli ba yi da wannan matsayi duk wanda ba manzon Allah ba sallallahu alaihi wa sallam to bai da wannan matsayin a cikin al'umma so daga shi ne malam yake cewa wa man ja'a ba'dahu da wanda ya zo bayan manzon Allah ta sama abinda ake bukata a gare shi shine yayi ne ya isar da sakon manzon Allah sama abinda ya tabbata daga manzon Allah sama ba ya zo ya kirkiro nashi ba إذ ليس في شخصه صلى الله عليه وسلم إذا لم يتكلم بيان عن شيء من الدين domin a ganin manzo Allah sama kawai shi kan kansa babu wani abu idan manzo sama bai yi bayani ba kawai da manzon sama Allah ya aiko shi ne kawai shi kenan ya zo ya tsaya ya shu ba aiki ba magana to me za a koya daga gare shi kaga ashe abin da ake bukata daga manzo Allah sallama shine ne shine bayanin sa me ya zo da shi me ya zo da shi yana da darajoji yana da falaloli su kansu darajojin nan ba su tabbata ba sai ta hanyar bayanin sa ba musamman zan Allah sallallahu alaihi wa sallam zurriyarsa zurriya ba ce bahira tsarkakaccen tsarkakaccen nasaba manzon sama yake da ita sai da manzon sama ya ba mu labari da kansa yace wulittu min nikahin wa ma wulittu min sifahi ni gabaki dai an same ni ta hanyar aure ba same ta hanyar shakenci ba kaga falallamta nan ta tabbata ne ta hanyar ne bayanin da ya mana ba mu san cewa manzo Allah zama shine shugaban halitta ba sai da ya faɗa mana yace ana sayyidu waladi adama wala fakhr ni ne shugaban dukkan halitta na yan adam wala fakhr ina faɗin haka ne ba dan alfahari ba ba mu fahimci cewa manzo Allah sama ba annabi ba bayansa sai da ya buɗe baki ya faɗa mana la nabiyya ba'di ba annabi bayana sannan qur'ani yace walakin rasulullahi wa khataman nabiyyi kaga ashe bayanin manzo Allah sama shine yake tabbatar da komai so da ka duk wanda zai zo bayan manzo sama a matsayin shugaba na musulmai abinda ake bukata a gare shi shine ya dauko waɗannan bayanan na manzon Allah sallama ya aiwatar da su ga al'umma ba a bukata ya kawo nashi domin shi ne da matsayin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam manzon sama shi ke da wannan matsayin yake da lazim daga Allah cewa a bi shi kadai so daga duk wanda ke son a bi shi shi ma ya bi manzon Allah sallallahu alaihi so daga wanda za a yi masa biyayya shine wanda ya ce wajen annabi za mu tafi kuma ya ce ga dalili domin akwai masu cewa wajen annabin za su kai mutane amma ba wajen annabin kike kai mutane du'atun ne ala abwabi jahannam masu kira ne amma a kofar jahannama kowanne da ko ya rike kofar shi manzo so mai ce man ajabahu qazafuhu fiha duk wanda ya amsa mun shi su jefa shi cikin jahannama du'atun ne da'awa suke yi manzo sama kuma ya faɗi siffar su yace yahtaduna bi ghairi hadi tsarin rayuwarsu ba irin tsarin rayuwa ta take yi ba sahabbai suka ce siflana manhu siflana iyahu su kwanta mana su ya ma'aikin Allah sallallahu alaihi wasallam manzo ne yace hum min bani jildatina wa yatakallamuna bi anfinati ita hum min bani jildatina ifatan mu iri daya dangin mu daya mu yan dangi daya ne wa yatakallamuna bi anfinatina irin maganar mu suke ba aljanu bane a cikin mu suke to kaga imami a musulunci ya zo ya dauki bayanan manzo Allah sama ya aiwatar da mutane ba ya kirkiro bayanin sa ba fal mughadu minhu alayhi salam kalamun baqi abada abinda ake bukata daga manzon Allah ta sama shine a samu bayanin sa har wanda zai wanzu har abada hadisan sa kuma ga sunan suna shi yasa ya ashir Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah a cikin kananan littafan nasu da ake karanta a Islamiyya muqarrabut tauhid ko yake cewa hal huwa maitun aw hayyun shin manzo Allah da sama ya rasu ko yana nan yace maitun annabi sama ya rasu amma wa dinuhu baqin ila yawmil qiyamah wannan aqida ce babba amma addinin sananan har zuwa ranar tashin alkiyama sai kage abin da ake bukata kenan daga manzo Allah sallallahu alaihi wasallam shine bayanin sa kuma bayanin nan da zai wanzu har zuwa ranar tashin alkiyama مبلغ كلام باق ابدا مبلغ الى كل من في الارض maganar da za ta aiwatu har zuwa ƙarshen duniya wadda za a isar da ita zuwa ga sakannin duniya ga baki da domin saƙon manzon sama ya gama duniya ne ga baki da kuma arsalnaka illa kafatan lin-nasi bashiran wa nadhira tabaraka alladhi nazzala al-furqana ala 'abdihi li yakuna lil-'alamin nadhira alhamdulillahi alladhi anzala ala 'abdihi al-kitab yanzu gabaki dai manzan da musamman shi ne abin qayyima li yunzira ba'san min ladun wa yubashshira al-mu'minina alladhina amaluna as-salihat anna lahum ajran hasana to daga sakon manzon sama ya shafi duniya gabaki da abinda ake bukata daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya tabbata shine ne bayanin mu wannan bayanin nasa gayi nan an tsare shi Allah ya tara alkur'ani kuma ya tara sunnan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ba wanda ya isa yanzu ya zo ya kirkiro wata magana ya ce manzon Allah sama ya faɗa wallahi sai an gane sai an sai an binciko ta in ka ce manzon sama ya yi magana za a ce a wani littafi in ka faɗi littafin ce to ina a ɗauko isnadi inda isnadi ne a duba ɗaya bayan ɗaya za a ɗaukan mazajen isnadin ana tsatsefe su ana tsatsefe su wanda ya ci wannan ya tsallake daga wannan sifar shi ce ana samun mutum ɗaya mutumin banza ko wanda ke da raunin hadda a ciki bai da hadda shi ke nan magana ba magana manzo Allah ta sanar wace ta tashi aiki to kaga wannan abin lura ne wa aiban malam yace falau kana ma qalu min al hajati ila imamin mawjudin ila al abadi ya ce da 'yan shi'a sun ce cewa min alhajjati ila imamin maududin cewa ana buƙatar imami samanne ilal abadi har zuwa har abada la kana muntaqidan zalika alaihim liman kana ghaiban an hadrati al-imam fi asari al-ardi to da sai wannan ya zama ya warware magana su ga wanda ya kasance shi kuma man kana ghaiban wanda baya nan an hadrati al-imami a lokacin da imamin nan kenan fi afdalil ardi a sasannin duniya ai akwai sasannin duniya da su ba su kai ba su san ma akwai matsayin ba su san da wani imani ba yanzu ko nan misali ai ai ai ai tun da Khomeini yayi juyin juya hali yayi kirkiro abin da suke ci mishi wilayatul faqih ko yanzu shi waliyul faqih a duniya shi a shine marji'in su shine marji'in su to ai akwai sauran sasannin duniya hatta in akwai in shi'an da ba su yadda da shi ba ba su yadda da shi ba ko kuma kila mutum ya rayu amma a lokacin ba imamun to me hukuncin shi shi ya mutu har ne kaga misali ai shin tambayar da za a yi wanda ya rayu bayan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam in ya imani da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya karba abin da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya zo da shi ya tsira ko bai tsira ba ya tsira kaga ba shar'in ba shar'in shi shin shar'in shiga aljanna ne sai kai rayuwa da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kamar in shi a shar'in shiga aljanna ne sai kai rayuwa da imani to yanzu kuma ba imamu yanzu ka duk wannan da kuke rayuwa kenan yanzu imami na gaske ai nasu yin wanda suka lissafa ai ba shi ko sun ce yana nan fakke mahaji ne bai bayyana ba to kenan duk wanda bai ga mahaji ba bai rayu da mahaji ba to wuta zai shiga kenan kaga duk wannan abubuwa ne waɗanda kwakwalwa ma ba za ka kama su illa sabila ila an yushahida al-imamu jami'a ahli al-ard ko kuma an yushahida al-imama jami'u ahli al-ard alladhina fil mashriq wal maghrib domin ba tilas ba ne duk waɗanda suke sasannin duniya a ce sai sun ga imamin nan fil mashriqi a gabashin duniya wal maghribi da yammacin duniya min fakirin ko talaka wa da'ifin ko mai rauni ba zai iya zuwa ya ga wannan imamin ba wa mar'atin sannan akwai mace ba za ta iya zuwa ta ga wannan imamin ba to duk mai hukuncin su wa maridin akwai mara lafiya wa mashghulin bi ma'ashihi akwai kuma wanda ya shagalta da wasu abubuwan sa na rayuwa allazi yadhi'u in aghfalahu wanda rayuwarsa abubuwan sa na neman rayuwa za su tozarta idan ya tashi yace zai tafi neman imamu bai gan shi ba to din me hukuncin su fala budda min at-tabligh kenan abin da ake bukata shine ana bukatan wanda zai isar daga imamu shi kuma wanda zai isar daga imamin ai zai dauko abin da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam shi yasa ya ake da shugaba na gaba sai ko sannan kuma ake da gwamnoni tun a zamanin sayyidina manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ai ya rika tura wasu wajaje da ransa tun kafin a koma Madina manzo Allah sallallahu ya tura wasu sahabbansa Madina wanda suka riga shi zuwa Madina ɗan Makka ne irin su As'ad ibn Zurara As'ad ibn Zurara radiyallahu ta'ala anhu ya riga manzo Allah sama zuwa Madina manzo Allah sama ya ya tura shi Madina ya je ya ci gaba da karantar da mutanen Madina alqur'ani kafin Allah ya ma annabi sallama wahayi cewa ya koma Madina irin su Mus'ab ibn Umayr sayyidina Mus'ab ya riga manzo sama koma Madina sannan manzo sama ya tura wasu kuma wasu garuruwa ya tura Mu'adh ibn Jabal radiyallahu anhu da Abu Musa al-Ash'ari Abdullah ibn Qais ya tura su Yemen ya koya musu yadda za su yi da'awa ya ce yassira wa la tu'assira wa bashira wa la tunaffira in kun je ku ba da sauki a fatawa fatawar da za ku rika ba mutane ta zama mai sauki sannan wa bashira wa la tunaffira sannan wajen da'awa ku rika bishara ku rika karantar da mutane abin da za su shiga aljanna kar ku rika karantar da su abin da in suka yi za su tsorata su ji addinin nan mai wahala ne su gudu ka gani ashe labudda min tabligh so daga ko da imami ko babu imami a cikin al'umma za a samu tabligh anir rasul za a samu tablighun anir rasul za a samu isar da sako daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ko da ba yanzu misali ai kai tsaye ba ba wani imami da duniya ta ittifaki akan cewa shine shugaban musulmai ko musulmai sun shiga cikin wannan rubin tabbas musulmai a yanzu halin da suke ciki halu ne hali ne na hudu ba wanda ke musu halin da musulmai suke ciki cewa hali ne na hudu ba su da shugaba kwara daya wanda suka yi ittifaki a kansa to amma an daina karantar da addini ba a daina karantar da addini ba babu wata babu wata ƙasa a yau daga cikin ƙasashen da ɗan adam ke rayuwa abinda bincike ya tabbatar face akwai wani ne isar da sakon annabi sallallahu alaihi wasallam a yau da irin yaran mutanen gari babu in dai dan adam na rayuwa a wannan gari a ƙasar to tabbas akwai masu isar da sakon musulunci su china ga su kalli manya manyan mutane masu da wannan masu da'awa abokanan irin su bilal phillips ka ga akwai abu abu ga yan ga ga su chinese china sosai dan china idanuwan nan nasu yan ƙanana ƙanana amma yana isar da sako suna wa'azi yana karantar da al'umma karatu mai kyau kuma gangariyar sunna kuma wani abin da zai baka sha'awa ya burge kai gaggata maka manzo Allah sallama shine duk mafi yawancin garuruwan da zaka je sunna ita take tashi duk kasashen da zaka je na musulunci inda musulunci ya kai za ga ahlus sunna su suka kai musulunci kasa kuma musuluncin sunna ake ba musuluncin shi'a ba ka je ka mutum ya je ya bincike ya gani wannan abu ne da baya bukatar sai ka koma littafi abu ne da ke bukatar bincike na duniya kan mutum ya je ya bincike ya gani kaga wannan ke nuna maka tabbas cewa manzo Allah ta sama ya isar da sakon Allah kuma wannan sakon nasa da ya isar yadda Allah ya aiko shi ba wanda ya isa ya canza shi abun ban sha'awa wallahi mafi yawancin wanda suke an san musulunci wallahi suna musulunci ne da sunna za ka yi mamaki kai a nan najeriya mu ko nan najeriya ka shiga ka yawo ka ka tafi mafi yawancin wanda suke an san musulunci wallahi suna an sani da sunnanci yanzu hatta kasashen yarbawa idan ka je wallahi baka isa ka kawo musu wata bid'a ba in ka je wani yankin kaga dai su ne ake musu ake ake musu ake musu hausawa suke musu shagube suna cewa larabawan bid'a ko ko ba haka suke ce musu ba har wani bahaushe ya ce wala aiba fi yaro ba siwa anna dinahum ka dini nasara la ka dini muhammadi kaga wannan kabilanci wai yarba ba su da wani aibi aibin su ɗaya ne shine addinin su kamar na kirista ba kamar addinin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ba to har su ka ji sannan ka tafi ne da delta south south kudu kudu maso kudu kasar da inda shugaban wannan abin da dinnan shugaban kasar Najeriya nan na yanzu Allah ya tafi yadda shi ya zo ka je ka ga yadda mutane suke sunna a garuruwansu kwale-kwale ake shiga kwale-kwale za a yi tafiya kilomitoci a cikin teku a je isar da sakon Allah kuma ahlus sunna suke wannan kuma har yanzu ba a daina yi ba to kaga duk wannan yana saboda haka abin da ake bukata shine isar da sako mala yace fa illa budda min at-tablighi 'ala al-iman idan ya kasance dole ana bukatar wanda zai isar da sako daga shugaba fa at-tablighu 'an rasulillahi sallallahu alaihi wasallam aula bil ittiba'i min at-tablighi 'an man huwa min kenan isar da sako daga manzo Allah sallallahu alaihi wasallam shi fi cancanta da abi fiye da isar da sako daga wannan in har imami na bukatar wanda zai wakilce shi ya isar da sakonsa to sakon manzo Allah sama shi yafi cancanta ya samu wanda zai isar da shi kuma a bi wannan sakon kaga sakon za a bi kenan so daga duk lokacin da mai da'awa mai kira zuwa ga sunna ya zo ya ce ai kaza ba shi yake cewa a ji shi yasa daga cikin siffofin malaman Allah ba su cewa a ji su suna cewa ne a bi abin da suka faɗi a bi abin da suka faɗa amma ba wai su a bi su ba a kalli abin da suka zo da shi kuma daga cikin sufofin cin nasara ai shine Allah ya azurta ka da annazru ila zatil qawli la ila zatil qa'il kallon wa me aka faɗi ba waye ya faɗa ba me aka faɗi a qur'ani aka faɗa me aka faɗi hadisi aka faɗa a me aka faɗi a an faɗi abin da magabata suka faɗi shi ce na kawai sai ka ɗauka baka buƙatar waye ya faɗa waye ya faɗa ba ka da bukatun kuma ba waɗanda suke da wannan adalcin fi ahalin sunna musulunci ya karantar da mu ɗan ya faɗa gaskiya manzon zane ya ce a karɓa yi shedan ya faɗi gaskiya shedan ya zo ya ce in dai mutum na karanta ayatul kursiyyi Allah zai tsare shi daga shedan din shi kai manzon sun ya ce sadaqata wa huwa kadhubun ya ce ya maka gaskiya amma zunzurutun makaryaci ne shi ka karbi gaskiya maganar da ya faɗa maka cewa in kana karanta ayatul kursi shedan ba zai same ka ba ba zai cutar da kai ba wannan cutarwa ta wasu wata da yake sa mutane a zuciya ba zai sa maka ba in dai kana karanta ayatul kursi shi yasa a cikin sunna duk sallah cikin waɗannan sallolin guda biyar in ka gama kar ka tashi daga wajen ka sai ka karanta ayatul kursi in za ka kwanta bacci karanta ayatul kursi shedan ya faɗi haka ya faɗan ma sayyidina Abu Huraira manzalin da so mai ce sadaqaka wa huwa kadhubun ka kaida ce so daga duk wanda zai faɗi gaskiya a musulunci a ka'ida ita ce za a karba da gare shi domin gaskiyar nan da ya faɗa ita aka bi ba wai shi aka bi ba sannan gaskiyar da ya faɗi aka karba ba wai shi aka karba ba in Allah ya baka wannan zuciya shi kenan in Allah ya baka wannan zuciya shi ce ka dace wa hada ma lam fikaka lahum min wannan abin da ɗan shi'a ba za su iya kuɗi cewa daga gare shi bake in sun yadda cewa isar da sako daga imami ana da buƙatar sa to shi isar da sako daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shi aka fi buƙata abi to daga al'umma tana buƙatar bayanin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ne da wanda zai zo ya aiwatar da bayanan manzo Allah ta sallama ba al'umma tana buƙatar wani mutum bane da zai zo ya kawo mata sababbin hukunce hukunce na haka na kashin kansa dukkan wanda zai yi wannan ba a buƙatar shi ya sha zaman sa wanda su in shi'a ma'ana imami a wajen su kenan so da ka al-imamu yashra'u imami na zuwa da shari'a a wajen su li'annahu ma'sumun wa ta'atuhu wajibatu dole ne a bi shi zai kawo hukunce-hukunce kuma dole a bi shi kuma la yus'alu ba za a tambaye shi ina dalili ba domin yana da isma duk abin da aka ga yayi daidai ne to wannan shine abin da mana ya kawo kai tsaye ya ciro wannan bayanan ne daga littafin al-fisal fil milal wal ahwa'i wal nihal na al-imam ibn hazm al-zahir ya faɗi nan ba ƙasa ga yi nan kai tsaye duka harfin bi harfin in ka koma wannan littafin za ka ga wannan bayanan da ya yi ya ciro su ne daga nan kuma dama malamai sun ce amanatul ilmi azwul min amanatul ilmi azwul qa'an azwul qawl ila fa'ili daga cikin amana a ilimi idan wani ya magana ka danganta masa magana ka ce kai ka ce wane yayi ba ka kwabo magana wani ba ka ce ai takaci nan kun ga yayi halin mu a ƙasa yace ga nan al-fisal fil milal wal ahwa'i wal nihal na al-imam ibn hazm al-zahiri rahimahullah ta'ala shine wannan bayani Allah subhanahu wa ta'ala shi ya tada mu la ba mu zaman lafiya a ƙasar mu la ba mu shugabanni na gari wannan zaɓuɓɓuka da suke fuskantar mu Allah subhanahu wa ta'ala ya sa a yi su lafiya kuma Allah mu da sarki ya kai mu ga alkhairi Allah madaukakin sarki ya canza mana wannan yanayi da muke ciki mara daɗi zuwa ga yanayi na daɗi na alkhair Allah madaukakin sarki in ka jarrabe mu saboda saban da muke yi ne ya Allah ka gafarta mana ya Allah madaukakin sarki kada ka kama mu da abin da wawayen cikin mu suke aikata ba amma yanzu akwai wawayen cikin mu suna nan suna wawancin kun min bani jillatina wa yatakallamuna bi alfinatina dan irin mu da halittar mu iri daya kuma da harshen mu suke magana amma ba su ba su yin irin maganganun da muke yi maganganun su ba ta suna nan suna ta gabawa su duk wannan halin da ake ciki akwai waɗanda har yanzu su ba san annabi ya baku ba suna nan suna shirman su suna son zuciyar su amma da izinin Allah ka za ba san alhamdu ba sai ta juka a makogo haka bahaushe ya ce kaza ba ba ta san alhamdu ba ko ka taba jin ta faɗi sai ta duka a makogwaro wato sai idan sun ga abin da suka nufa ba shi ba ne ya tabbata sannan za su gane kwansu kuma Allah madaukakin suke yana kallon bayi manzo Allah sama ya ba mu bisharori da yawa duk bisharorin da manzo Allah sama ya faɗa na karɓan addu'a ba mu rasa wasu daga cikinsu ba ban ma rasa wasu daga cikinsu ba in yi ban da su waɗannan sharɗan ban cika su ba to tabbas a cikin al'ummar manzon sama akwai waɗanda suka cika kuma mu al'ummar manzon Allah su salama annabi sama ya faɗi sharɗan karɓan addu'a kuma muna yin addu'an nan so da ka ba ma cewa Allah baya anta sai dai hadisi ya tabbata manzon salama ya ce yustajabu li ahadikum ma lam yasta'jil ana amsa addu'a ɗayan ku matukar bai yi gaggawa ba so daga lokaci na nan zuwa da Allah bai cika wannan burin na burin namu kuma addu'ar da nake Allah ya tabbatar da abin da yake sai ka gani kuma manzo zama ya ce innama tunsabuna bi du'afaikum wa dawabikum Allah yana taimakon ku bi du'afaikum da masu raunin cikin ku wanda kake renawa a cikin al'umma kila wani babban bawan Allah ne a wurin Allah yana nan da shi ake addu'a yana nan da shi ake addu'a Allah na ansa yana karawa sai ranar da Allah ya ga damar ya cika wannan karban addu'a sai ya zo sai ya cika sannan wada wabi muna da dabbobi su kansu sun san halin da ake ciki a ƙasar nan dabbobinmu kaga akuya na cin leda a bola wannan da yanayi ne aka ce mu wani rago yana cin ya'yan kaji in ya ga ya'yan kaji to sai ya cinye ya taune bai ya murje ya haɗe ya gasar da damuwa wannan ala khilafil ada kaga dan adam na cin dusta kawai yana ta cin dusa kamar kwanaki ake ba da labarin wata mata a wata ƙasa ce afirka ita kushin take ci katifa duk katifin gidan sai ta cinye su sai ta shige bayi an ya ce fa amma sai ta yi katifa ko ta shige bayi kushin ta tafi ta je ta cinye to kaga wanda ya saba ma a aiko to yanayin da ake ciki so daga mu ci gaba da addu'a kuma mu ci gaba da addu'a tanadi ta hanyar tuba hanyar tuba manzalar sama a hadisi sahihi da al-imamu Ahmad bin Hanbal ya fitar da shi a cikin musnadin sa manzon sa ne ce inna Allah yuhibbu al-'abd al-mufattan at-tawwab Allah na san bawan da Allah ya jarrabe shi da sako kuma yana tuba al-mufattan bidh-dhunub at-tawwab alladhi yarji'u ila Allah idza asa wanda ya saba Allah ya tuba saboda haka mu yawaita tuba mu yawaita tuba ga Allah subhanahu wata'ala mu yawaita istighfari mu yawaita ma annabi sama salati mu yawaita karatun alqur'ani mai girma sannan mu yawai mu yi kokari mu zama masu takatsantsan a cikin abin da zamu ci da abin da zamu ci yadda iyalanmu idan muka ci gaba da addu'a wallahi Allah sai ya mana abin da bamu zata ba kuma sayyidina Umar ya faɗa ya faɗa mana ya ce innama nan tashiru bi taqwallahi ta'ala wa ta'atihi la bi adadina wa udadina muna mun Allah na taimakon mu ne mu ci nasara ba wai ba wai saboda adadin mu ba da kuma tanadin da muke da shi ai ba mu da wani tanadi me aka tanada yanzu wannan Bukharin da ake son ya zama shugaban kasa muke fata kaga ai har kaji aka yi ana masa duk ana ana neman gudunmuwar kuɗi a daidai lokacin da ɗayan shi kuwa kawai gwamnonin shi suka waɗanda suke bin sa suka zo suka tara mishi kuɗi da kuma wasu mata wannan a labarai aka faɗi ko na faɗa ba laifi ne ba mata su a labaran ma sun ba su siffa ai ni ba sai na ba su siffa ba na ce mata kawai shi ke suka taru suka tara mishi dukiya ko a ci gaba da kantai magani daga abubuwa ne ga tunan a fili daga mu ci gaba da yi ba mu da wani karfi ba mu da wata dabara sai Allah Allah za mu ta koma zuwa gare shi muna tuba muna istighfari kuma muna roƙon sai tabbatar mana da alkhairi tabbas kasan nan tana kan tini ana cikin damuwa da ka sai a yi ta addu'a kuma a iyaka abin da aka ya kamata a yi kuma ana ma mutane wasiya har yanzu wasu daga cikin mu ba su faɗaka ba ko wanda ba su je sun ga katin su ba kuma ana na ana badawa to ba yadda za ka kai zaɓe idan ba ka da kati in ba ka da kati wa za ka ya za ka kai zaɓe zuwa za ka ce kai ne wani a san sunanka ba ka da kati sai da kati to in kan yin kati ka zuwa ka je ka ko kati ka ce ka yadda da wannan yanayin a ci gaba da yi ka zo ba ka da hankali ke mutum ya ƙi karɓan katinsa na zaɓe ya je ya kuma yi zaɓen kuma ya tsaya to ya ce ya yadda wannan yanayin mummuna da ake ciki ya ci gaba da tabbata ba gyara kaga wannan ba daidai ba ne Allah subhanahu wa ta'ala ya kara ganar da mu ya yi albarka a cikin rayuwarmu wa sallallahu alaihi wa sallam wa baraka ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in وسبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك السلام عليكم ورحمة الله